أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الإساجوة a wannan safiya ta lahadi yau muna biyu ga watan jumada al-akhir jar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da alif dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci na mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen goda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu na daura na takaitaccen lokaci a cikin wani littafi addu'a'u min al-kitabi wa sunna wallafar al-allama sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani rahimahullahu ta'ala wannan shi darasin mu na darasin mu na bakwai a cikin wannan littafi Allah muke roƙo ya fahimtar da mu abin da ke shi da daidai muna nan a cikin addu'o'i daga cikin alƙur'ani mai girma waɗanda malam ya zaƙulo mana su don mu koye su mu karanta su don mu sami fa'idoji. Allah madaukakin sarki ya fa'idantar da mu. Yau za mu tashi a kan addu'a ta goma sha ɗaya, bayan mun kammala addu'a ta goma a jiya. Malam ya ce, Alhadiya ashara na goma sha ɗaya, رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي نعم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك
وأدخلني برحمتك
في عبادك الصالحين في عبادك الصالحين
wannan addu'a tana cikin suratul namli addu'a ce wacce annabin Allah annabi Sulaiman alaihi salam ya yi ta yayin da Allah ta'ala yi masa baiwa na kulawa da aljannu mulkin aljannu da suwari da mutane har aka wayi gari yana iya yin magana da tururuwa an gani tururuwa annabi Suleiman ne ya magana da ita lokacin da suka zo wajen gidan wannan tururuwa yace ya ku wannan taron tururuwa ga mu nan akan hanya sai babban su tace da su ta ya ku jama'a ta ku shiga gida kada annabi Suleiman ya zo ya tattake ku shi da rundunoninsa ba tare sun sani ba annabi Suleiman yana jin wannan shaida da wannan tururuwa ta yi kawai sai ya fara dariya fatabassama dhahikan min qawliha sai ya fara murmushi yana dariya saboda zancanta da yaji to saboda godiya da ni'imar da Allah ya yi masa na yana iya jin zance na dabbobi hatta ƙananan ƙwari sai ce rabbi auzi'i ya ubangiji kai min ilhama an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ta yadda zan yi godiya zan gode maka akan ni'imar da kai mun wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai ga iyayena wa an a'mala salihan tarda ya Allah kai min ilhama ka bani iko in dinga aikata kyawawan ayyukan da za ka yarda da su Allahu akbar wa adkhilni bi rahmatika kuma ya Allah ka shigar da ni da rahmatka fi ibadika salihina cikin bayinka nagartattu na gari na kwarai jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu kaga wannan addu'a ne ce mai girma kwarai da gaske domin lokacin da Allah ta'ala ya nufi ka da alkhairi to sai maka ilhama ya baka dama ya maka ainihin wato wani buɗi ne wata addu'a mai girma kuma a lokaci guda ya biya maka wannan bukata ka kasance kuma daga cikin bayan da salihai cikin wannan addu'a jama'a akwai abubuwa kamar haka abu na farko roƙon Allah ya dinga kimsa maka wasu abubuwa na alkhairi a cikin ranka ba abubuwa na sharri ba an gane wannan abu na biyu muhimmancin godiya ga Allah cikin ni'imar da Allah ta'ala yi maka ashe da ni da kai da mu da su da kowa yana da buƙatar yin godiya ga Allah a cikin kowane lokaci sannan ku duba yace Allah ya masa ni'ima shi da shi da iyayensa mahaifinsa annabi Dawud alaihi salam wanda dukkaninsu kuma daga zurriyan annabi Yaqub zuriyar annabi Yaqub daga annabi wani Ibrahim annabi Ibrahim daga wani daga annabi Nuh annabi Nuh daga wani annabi Adam ina fatan gani ulaika alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جماعة كن فسر وانا الدعاء الدعاء شيء من جرما قريب كذلك يوم ينتهى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ألا كتمسا أشكر رينا إن دنجا ينبوديا غنئم من دكيم والدكيم نيد إيائنا التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه Allah ka kimsa min a raina in dinga ya aikata kyawawan ayyuka na gari wanda za ka yarda da wannan ayyuka wa adkhilni bi rahmatika Allah ka shigar da ni da rahmatka fi ibadika salihina cikin bayinka nagartattu الثاني عشر تقوم شابي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Allahu akbar wannan addu'a ce ta annabi zakariya alaihi salam yayin da yake so Allah ya bashi da ga tsufa ya same shi ga matar shi ta tsufai ta ma bakarariya ce yana ganin kaman ƙwayayen haihuwar sun ƙare yace ya ubangiji na rauni ya sami jikina na tsufa ta kof kaina duk yayi furfura don haka ya ubangiji ban kasance cikin masu ɗebe tsammani daga samun rahamarka ba don haka Allah ka bani majibinci magaji wanda zai gaje ni ya gaji iyalan annabi yaqub alayhi salam ka sanya shi kuma ya ubangiji ya zanto yardajje a wurinka ka ja don sa da hambayi ka kawai ka mutu bai ka ce Allah ka bani auren wanci cewa ne ka ce in alheri ya ci akai ni kowa ne ko ba alheri bane malam mu fara komai ya ci to kaga wannan ya zama wuta kenan ko ba ka ba dan za a yin auren bayan sati ɗaya sati biyu a ce ma an rabu abu ne mai sauki a wurin Allah ko kuma a bakka da ita tsawon rayuwa ce ta gana ma azaba tunda ka ce kai ba ruwanka da magana wani alheri ko yawwa a dinga roƙon Allah alherin komai mu karanta rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah إنك سميع الدعاء كان شيئا سوى ربي يا أبنجدنا هب لي من لدنك ذرية كي من بيوى لغريك كي من ذرية كمن بيوى ذرية لغريك فنن ذرية معنى آية طيبة tsarkaka mutanen kirki malam kaji innaka sami'ud du'a lalle Allah kai din nan mai sauraron addu'an bayi ne duk abin da bayan suka roƙe ka ya Allah kana ji kuma kai ne biyan bukata wanda wannan yake nuna maka cewa duk lokacin da za ka yi addu'a ka roƙi alkhairin abu ba kawai ka roƙi abin zallansa ba wannan annabin Allah ne annabi Zakariya alaihi salam wanda Allah ya yabe shi don haka ya ji yana wannan addu'a a cikin sallah fanadatuhu almala'ikatu wannan qira'an sauran ko fanadihu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya nan take ma Allah ya amsa masa don haka ku ƴan samarin nan kin kafin ku yi aure wannan addu'an ta ku ce ai ta fama ana fafatawa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a zamu zo dayar sai mun zo kan sai ni bayani insha Allah kaga cewa innaka sami'ud du'a wannan tawassuli ne menene sunan Allah as-sami'u ko da mun yi maganar cewa nau'in tawassuli na sunna guda nawa ne guda uku ne tawassuli da sunayen Allah da sifofinsu mafiya girma da kamala. Na biyu, tawassuli da kyawawan ayyuka wanda kai ka aikata. Na uku, tawassuli da addu'ar wani salihin bawa rayayye wanda ga ka ga shi ya maka addu'a. Waɗannan ababe guda uku jama'a su kaɗai ake yin tawassuli da su. An gane wannan duk hadisan da ake kawowa hadisin makaho hadisin tawassalu ila Allah bijahi duk hadisai ne matattu wanda ba su inganta ba ba za su iya tashi ba ta kowace hanya Allah ta'ala ya tsare mana imanin kun ji ashe maganar Imam Malik da muka karanta jiya gaskiya ce ko da Imam Ahmad ibn Hanbal kace wani yana roƙon Allah ya cewa ya sayyidi ya sayyidi kace kai kai dai ka karoki Allah da abin da annabawa da manzanni suka yi addu'a. Ka dinga cewa mene? Rabbi, Rabbi shi ne addu'an annabawa da manzanni. Kun ji tun da muka fara yau, tun jiya addu'o'in manzanni muke karantawa kuma kowane da Rabbi yake farawa. الثالثة عشر نقوم شاؤكم رب لا تذرني فردا نعم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين har ila yau wannan addu'a ce tawa annabi zakariya ne duk wannan addu'o'in fa yana yi ne kafin ya samu dan yace ya rab ya ubangiji la tazarni fardan Allah karka banni in zamto mi yakakken baya in zam mutum kwaya ɗaya tilo ba ni da magaji wa anta khairul warithina Allah kai ne mafi alkhairin mai gaji kowa da komai don haka Allah kai mun baiwan magaji ne ma ni Allah yake fastajabna lahu nan take muka amsa masa wannan addu'a wa wahabna lahu yahya muka ba shi haya wa aslahna lahu zawja muka inganta muka gyara masa matarsa da mahaifarta ba ta daukan haihuwa Allah ya ce gyara mahaifan wallahu ala kulli shay'in qadir innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nan take mahaifar ta gyaru aka ce kawai mahaifa gyaru ta gyaru shikenan wa aslahna lahu zawja to amma sai Allah ya faɗi wata magana kai in kana so Allah ya dinga amsa maka addu'a to ka je ka roki Allah a cikin lokacin tsanani ka roki Allah a cikin lokacin walwala da lokacin sauki kuma ka zanto kana yawan kwaɗayin abin da ke wurin Allah kuma kana jin tsoron azabar Allah ƙarfin ayar sai Allah ya bada dalili yace innahum kanu yusari'una fil khairat da shi da matar tashi sun kasance suna rige-rige wajen aikata ayyuka na alheri wa yad'una na raghaban wa rahaba kuma suna roƙon mu suna masu firgici game da azabar Allah suna masu kwaɗayi na abin da ke wurin Allah wa kanu lana khashi'in sun kasance masu kaskantar da kai masu kankan da kai gare mu mana ba sa fankama to ai mu da Allah ya ba annabta kai ni na hankali ni annabi sai ji fushi da kai to ba sa wannan annabawa da manzanni masu kaskantar da kansu ga Allah subhanahu wata'ala ne kai ma idan ka zama haka Allah zai maka alkhairai marasa iyaka Allah muna roƙonka dan rahmaka Allah ta'ala kai mana الرابع عشر saboda haka jama'a duk mutumin da ba shi da ɗa kuma yake neman haihuwa to ya sarfafi wannan addu'a ya ta yi an gani da wancan addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a da wannan addu'a rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin an gane wannan yawwa in ka so ka hada da ta maryam rabbi habli min ladunka waliya rabbi habli min ladunka waliya ya Allah kai mun baiwa ka bani kyautar da wanda zai gaje ni a bayan mutuwata an gane wannan الرابع عشر نقوم شاهد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كرتا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قلنا الدعاء شتوى النبي يونس عليه السلام eh lokacin da ya fada cikin cikin kifi Allah ya ba mu labari ya ce wa annabi Muhammad ya yi koyi da annabi Yunus alaihi salam kai wato jama'a mutum yana karanta alqur'ani da wahayin manzon Allah ko zai dinga samun kwanciyar hankali da hanyoyin samun warwarewa matsala manzon Allah ya samu kansa a cikin kunci kafiran Makka sun kunta tamar ina jin cewa kaman ya fita ya ba garin Makka ya tsere sai Allah ya ce wa manzon Allah fasbir kai haƙuri a suratu alqalam me yake mishi mhm fasbir na'am a Baji ba, a suratul qalam ƙarshe sai kun kawo aya. Yawwa. ga wani ya kawo na ji kawo ya zama kuwa ta kwakwalwa ya zama kowa yana cikin karatu fasbir li hukmi rabbik ka yi haƙuri da hukuncin da ubangijin ka yayi wala takun ka sahibil huti kada ka zama kamar ma'abocin kifi shine zannun din annabi yunus alaihi salam ignada yayin da ya kira wa huwa makmum alhali yana cike da baƙin ciki da kuma damuwa. An gani? Ka yi haƙuri. Allah ce, Laula an ta da waka ni'matun min rabbi, da ba dan ni'imar Allah ta rike shi ba, la nubi da bil'ara'i wa huwa mazmu. Da Allah ya jefar da shi a bakin teku yana abin zargi. Amma fajita bahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin. sai ubangiji ya zabe shi ya sanya shi daga cikin mutanen kirki me wannan yake nufi jama'a wannan yana nuna maka cewa Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri irin yadda wani Annabi Yunus ya haƙuri to addu'an ce wannan an ji mutanen garin sa ne Allah ya kuma su da yayi musu wa'azi yayi wa'azi sai an sa suka suka yi birish suka yi imani to can an jima ana nan wata ran sai ga alamun wata azaba ta Allah ta karo garin za ta yi ne za ta halakar da su tun da yawa sun ƙi karɓa tun kafin Allah ya masa umarnin cewa ka fita kawai sai ya kama hanya sai ya tsere sai ya je hau jirgin ruwa dama tsakanin garinsu da inda za shi akwai ne akwai teku sai ya hau jirgin ruwa yana ganin yayi ne ya tsira ana cin tafiya jirgin ruwa kawai jirgi wata ya fara tangal-tangal zai kife da su gaba ɗaya aka ce to fa jirgin nan nauyi ne masa yawa kuma mutum ɗaya ya kamata a cire a cikin jirgin nan ko kuma aka ce duk da aka yi a jirgin nan akwai wani wanda ya aikata wani laifi wanda ake ganin in ba shi aka yi laifi aka jefar a cikin tekun nan ba to gaba ɗaya mu halaka zani aka to ayi ƙuri'a mana aka yi ƙuri'a na nan ji na nan ji ko inda muke a yara aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗo a kan annabi yusuf alaihi salam aka ce kai wannan mutumin kirki wa zai jefa shi a teku wannan aka ce a dai sake aka kuma sakewa kawai sai gashi ka ƙara faɗa kan to aka za ka yi haƙuri bawan Allah ta dai faɗa akan ka haka za ka yi haƙuri haka suka ɗauke suka jefa shi a cikin teku Allah ya fatahama akai ƙuri'a fakana min almudhadin ya zama daga cikin waɗanda ƙuri'a ta fada kansa aka jefa shi a cikin teku ana jefa shi din faltaqama hulhutu wa huwa mulim kawai ana jefawa dama Allah ya riga ya shirye kifin an ba ta umarni yana aukawa kawai kifin na zuwa kawai yep ya haɗu shi malaman tafsiri suka ce akwai abubuwa guda biyu bari dan kare ku da wani ilimi da malaman tafsiri suka faɗa a labarin annabi Musa alaihi salam macijiyarsa da ta haɗi da sauran macizai mai tai fa idha talqafu ko talqafu ma ya'fikun sai gashi tana ciccinyewa tana haɗiɗewa kuma tana gaggatsa macizan dan misalin kace talqa fa fa akwai haƙuri ko babu kun shiru na haƙuri na ya taɓa liɓe ko ya taɓa ba akwai abin da zai iya cewa ban gatsa shi ba to fa idza hiya talqafu kenan macijin tana haɗiyewa kuma tana gaggaba macizan tana haɗiye su amma shi annabi Yunus alaihi salam wannan shi ake cewa الإعجاز اللفظي للقرآن التي فلتقامه الحوت إن كهكا ما ما ما أو كم لك تتونا نكي كاكا ما يلي من كان يقول كهديكو تشاء النبي يوسف عليه السلام saboda Allah bai nufi kifin ta kashe shi ba sai zama kifin haɗiye shi kawai ta yi bata tattauna shi ba shine faltaqa mahul hutu can kuma fa'iza hiya talƙafu tana tattauna macizan tana haɗe su. To, falta ƙama shi ne ka haɗe ba tare ka tauna ba. Wa huwa mulim alhali yana cikin masu zalli. Ina fata gane wannan. Wani shi al'ijazin lafazi da malamai suka cire a waɗannan wurare guda biyu na alƙur'ani mai girma. to bayan nan kawai sai ya dinga addu'a yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin mala'iku suka dinga cewa ya ya rab sautin ma'ruf min abdin ma'ruf ga wani sauti sananne daga wani bawa sananne yana kira nan take Allah ya amsa masa aka ce mu kifin kai je ka amade shi a bakin a bakin gaba kifi ya je amade shi a bakin gaba aka fitar masa da wata bishiya wasu malamai kace kankana shajaratan min yaqtin ko namijin kankana domin yana kashe guba a jiki kun san ta mace ita ce babban kankana koriya namijin kuma shine wannan yellow din ko wanda kace sweet melon to wannan yana da tasiri wajen kashe guba kowane iri wanda mutum ya ci a cikin jikinsa sai aka fitar masa aka tsarar da wannan bishiyar aka ce mishi ya ɗiba ya ci dan wannan chemicals din da ke narkar da abinci a cikin kifi sun riga sun samu jikinsa don haka inda ya ci ta sai ya warkar da duk waɗannan cututtukan da ke jikin fatarsa sai ya warke sai Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai muka aika shi zuwa ga suwa mutanensa mutane dubu ɗari ko ma sama da haka fa amanu dukkanin mutanen sa ran katakaf suka yi imani babu wanda yake yin imani a cikin mutanensa da ya koma yawa azi Allah ya fama ta'anahum ila hin sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci da muka ɗiba musu har suka ƙare mana duk duniya babu wani annabin da Allah ya aiko shi kowa yi imani sai annabi Yunus amma ku ji saboda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin Allah ya ce da ba dan ya kasance daga cikin masu yawan yin tasbihi ba to da ya dawwama a cikin cikin wannan kifin har zuwa ranar da za a tashi bayi Allah ka tsare to amma Allah ta'ala ya masa wannan Allah ya ce falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يوانا أنا بي من الله قريني الله ولو شاء ولو شاء ربك إن أبينك ياسو لآمن من في الأرض كلهم جميعا تدم على الدنيا كاب سن إيماني تو أما الله يسوبك جي أفأنت تكره الناس yanzu kai kana iya kirsasa wa mutane ne hatta ya kunu mu'minin hatta sun imani ba za ka iya ba ya Rasulullah kai dai ka isar da sako in alayka illa albalagh ko wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma alayka albalagh wa alayna alhisab ya Allah jama'a kun ji to kun ji wannan addu'a sai addu'a ta nawa addu'a ta sha biyar وكرنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wannan addu'a ce ta annabi Musa alaihi salam yayin da Allah ya ce idhab ila fir'auna innahu tagha ka je wajen fir'auna lalle fir'auna yayi dagawa ya wuce iyaka to annabi Musa tun yana yaro yana da matsalan harshe wasu malamai suka ce yana ibina in yana magana to a madadin ya tafi a haka sai ya roki Allah ya ce rabbi shrah li sadri ya Allah ka haskaka min kirjina in iya faɗin maganganu waɗanda suka dace na ilimi ashe kaga wannan alheri ne inshirahu sadr shine Allah ya yalwata maka kirjin ka zan mai yalwan kirji ma'ana duk abin da aka gaya maka zaka iya dauka ka zanto ko mai hakuri abu na biyu kuma Allah ya haskaka zuciyarka ta hanyar baka ilimi wanda yake mai yawa yace to rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka yalwata min ka haskaka min kirjina wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙe min wannan al'amarin nawa na isar da wannan saƙo daga wurin Allah subhanahu wata'ala wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe min al'amari na duk abin da na sa gaba zan gudanar da shi nake ganin wahalar sa zuwa ni fir'auna ba wasa bane tun da kaga Allah ya mai fir'auna kirari malam ka san fir'auna ba karin matsiyaci bane wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamin al-musrifin innahu kana 'aliyan min al-musrifin ayya kai maqara wajen banna fir'auna wa ma ajraka man fir'auna ai fir'auna mugun bawa ne da haka sai da aka roki Allah wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe min wannan al'amarin nawa wahlul 'uqdatan min lisani Allah ka kwance wannan kullin da ke kan harshe na wanda yake hana ni yin magana a fahimce ni yafqahu qawli dan su fahimci zance na an gane wannan me tsaya iyaka ne ce wajen alli waziran min ahali Allah ka bani mataimaki daga cikin iyalan gidana haruna akhi Allah ka bani haruna dan uwana a wani wurin yana ma Allah magiya yace wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan ya Allah dan uwana annabi haruna ya fi ni fasahan magana fa arsilhu ma'iya rid'an ko ridan yusaddiquni ka aike shi ka aike ni tare da shi don ya zamto mataimaki ya karfafe ni wani ya san da wannan sako inni akhafu an yukadzibun ina jin tsoron kasu karyata ni nan take Allah ya amsa masa ki qala sanashuddu awdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibin kai wani wani wani Allah malam ya ce to za mu karfafi wannan da'awar taka da ɗan uwanka harun kuma za mu sanya muku wani irin ƙarfi da nasara da rinjaye ba wanda isa yake zuwa gare ku ballanta na cutar da ku ya ce da ayoyinmu ko da waɗanda suka bi ku ku ne masu nasara wa nasarnahum فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم wani mutum to annabi Musa alaihi salam ya wannan addu'a ya kai kai ma kana da bukatar wannan addu'a matsayi musamman kai da kake da'awa kake kiran mutane kake karantar da su addini kana bukatar Allah ta'ala ya ruwata ma kirjinka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kenan kaga ashe malami mai karantarwa yana bukatar ya rika roƙon Allah ya Allah ka bani harshe wanda zai dinga mai fasaha yadda in na karantar da mutane wani abu za su fahimce shi kuma su yi aiki da shi an gane wannan ga annabi Musa alaihi salam yana yi الثالثة عشر نقوم شاشدة رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي
رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي wannan addu'a ta wace ce Eh, annabi Musa alaihi salam lokacin da ya samu wata matsala da bakin ya je ya mare shi kawai ya faɗi ya mutu annabi Musa yana da ƙarfi mala ana ba da labarin cewa tun annabawan Allah in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai annabi Musa ƙarfi rijiyar da mutane bakwai suke taruwa su buɗe marfinta shi kare yake zuwa kawai in ya kama mutum kawai sai ya cincime shi kawai sai a jeje shi guda seven horsepower ala wani mutum annabi Musa ne wanda ya ya kantama mala'ika mari sai da idan mala'ikan ya fito ya zazzago ya zo ya ce mishi to ubangiji ga ya aiko ni maganan rayuwa ta kare zan dauki ranka yace ni zaka dauka kare annabi Musa ya kashe shi da mari wannan marin sai da idaniyansa guda ɗaya ta fita ya koma wajen Allah ya ce to ya rab bawanka annabi Musa baya san mutuwa mala'ikan mutuwa fa malakul maut ce bawanka annabi Musa baya san mutuwa ka ji abin da ya faru yace ba komai koma ka je ka same shi ka ce mishi ya je ya dauke ya nemi saniya ya sa hannayensa a kai ya yi damƙa a jikin gashinta adadin yawan gashin da ya ɗiba a jikin saniyan nan yawan adadin shekarun da zai yi mun ba shi wannan mala'ika ya dace to ga abin da ubangiji ka yace yace bayan waɗannan shekarun kuma sai me yace sai mutuwa da yace to yanzu a dauke ni yanzu kawai Allahu akbar kaga ashe ba wai tsawon rayuwan ba ya zaka kare a rayuwar annabi Musa ya sha wahala baka da banu Isra'ila sun ba annabi Musa wahala kwarai yayi kuka da su iya kuka dan su matsiyata ne guda kamar da muke gani a yau duk inda ba yahudi yake bai bari a zauna lafiya ba zaman lafiya da shi annabi Musa ya ɗauki ransa to lokacin da ya kashe wannan tun kafin ma ya masa wahayi ne wannan abin ya faru amma duk da haka yace rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ya ubangiji lalle ni din nan na zalunci kaina ya Allah ka gafarta min Allah ce fa ghafara la nan take Allah ya gafarta mishi na ina ruwan Allah ko kuwa Allah ce fa ghafara la nan take Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ka gafarta mana baki daya to jama'a wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake bata wani hadisi yana cewa babu wani bawa da zai aikata wani laifi sai ya alula ya sallah raka'a biyu bayan ya sallah raka'a biyu ya addu'a ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yace ya Allah na zalunci kaina ka gafarta min babu wanda ke gafarta zunubi sai kai manzo Allah yace sai Allah ta'ala ya ce o yanzu bawa na ya aikata laifi ya san yana da wani ubangiji wanda ke gafartawa kuma shi kadai ke yafa laifin yake neman gafara da ka bawa na yaji na gafarta mishi ita ke kima salatu tauba salatu at-tauba Allah ya ba mu kun yi aiki da shi الثانية عشر نقوم شابقي ربنا آمنا بما أنزلت
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واكتبنا مع الشاهدين wannan addu'ar annabi Isa alaihi salam da mabiyansa ko a cikin sautu Ali Imran Rabbana ya Ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar na wahayi wattaba'na rasula kuma mun bi wannan manzo shine annabi Isa alaihi salam faktubna ma'a shahidina don haka Allah ka rubuta mu a cikin masu shaidawa an gane wannan masu shaidawa da imaninsu da komai wannan addu'a ku kalle ta da kyau an yi tawassuli a cikin ta da me da imani amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula ka gani to sai bayan sun yi kamun kafa da wannan imanin nasu da biyayya da suka yi wa annabinsu sai suka ce ya Allah ka rubuta mu cikin masu ba da shaida an gane wannan masu shaidawa ga annabta na annabi Isa alaihi salam Allah ta'ala sai ya tsayar da su daga makici waɗancan mutane waɗanda su kulla musu makici الثامن عشر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين من القوم الكافرين ina cewa rabbana ya suna cewa rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin Allah kada ka sanya mu zanto fitina ga mutanen da suke masu imani ai ga mu- ga mutanen da suke azzalimai mutanen fir'auna kenan wannan addu'ar ta mabiya annabi Musa alaihi salam wa najjina bi rahmatika ya Allah ka tsamar da mu da rahmatka min al qawmi al kafirina daga waɗancan mutane kafirai a nan a duk lokacin da ka samu kanka a cikin tsanani misali mulki ne Allah ya baka ko kuma a'a ku ne masu gaskiya yin tsirari a wata ma'aikata amma an tsangwame ku Ma- maciya haram ɗin sun fi kowa wa sun fi kowa yawa kuna ganin an muku tsawon yadda za a iya gamawa da kai a yi nasara a kau to sai ku yi wannan addu'a rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya Allah kada ka sanya mu mu zamto fitina ga waɗanda suke azzalimai me ma'anar wannan idan ka zamto fitina ga wani a madadin ya kalli irin ɗabi'unka ya koya ya ya wa'azantu ya gyara munanan ayyukansa to kuma sai ya dage wajen ya yaƙe ka akai ya ci gaba da wannan ya ƙara mai zalunci akan zalunci ya halaka to kai burinka ba ya halaka bane burinka shine ya shiryu ya gyaru ya fahimta ya kuma yi aiki da abin da ake kiransa zuwa gare shi mun gane wannan shine kada ka sanya mu zamto fitina ga suwa ne ga azzalimai waɗanda suka yi zalunci wa najjina bi rahmatika kuma ya ubangiji muna roƙonka ka tseratar da mu da rahmatka min alqawmil kafirin daga waɗannan mutane kafirai ai fir'auna a wannan lokacin jama'a ya riga ya ɗebo mutanensa ne gaba ɗaya ya ce kawai a taho duk wanda aka samu kawai a mishi kwaf ɗaya a kashe kawai in ha'ula'i la shirbimatun qalilun wa innahum lana lagha'irun wa inna la jami'un hadirun ina allaka fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa zuru'in wa maqamin karim كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله أكبر وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين كده لدين الغرق كأسن بعد ذلك muka nitsar da su muka dilme da su a cikin teku ba kawai rafi ba kaga ana magana kana hikato wannan rafin teku ne wanda idan ka sa pole waya kaman guda ashirin ba za su iya taɓo zurfin ba shi ne abin da ake magana kaka ɗauka cewa wai wani ɗan kogin angonku ne haka aka harkar da fir'auna cikinsa abu ne mai sauƙi Allah ya iya harkar da shi a nan ɗin tunda ƴan uwa mutane in aka yi rigawa ko suna iya faɗa su mutu amma ba wannan bane teku ne aka zo albahar aka ce an gani ba annaharu ba eh wa sakharul anhar a a ana ba ba ba ba koguna ba ko rafuka a a teku ake magana malam albahar wanda zaka iya samun wani katin kifi wanda ya kai girman masallacin nan yana kuma yawo yana ninkaya abinsa a cikin ruwa yana rayuwarsa ba komai yanzu kifin da ya kai girman ɗakin masallacin nan malam don ya haɗe ka sun haɗe wani abu eh Allah ya sa mu dace zaka jama'a kun ji haka yace wa najjina bi rahmatika min alqawmi kafirin Allah ka tsiratar da mu da me da rahmatka daga suwa ne mutanen su kafire kaga nan ma tawassuli ne da ni a'a رحمة الله توصي ونجنا بشي ونجنا من القوم الكافرين نجنا برحمتك توصي لي برحمة الله يقول أيك الله أقوي مني إيه أقوي الرحمة لا تفتشي يا الله كثير تدمو إذا رحمك تقول أن المتاني كافرين التاسع عشر ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر wannan addu'a ce da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka yi yayin da aka fita fagen fama a yaƙin Uhud aka samu karaya a wajen yaƙi. An gani, me ya faru? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa waɗannan mutane, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sai Allah ya bada shaidan cewa waɗannan sahabbai bayan abin da ya faru su ya faru. Allah ya ta ba su haƙuri. sai Allah da kansa ya bada labari ya ce wa ma kana qaulahu zancen waɗannan sahabbai na manzon Allah bai zama wani abu ba illa an qalu sai dai suka ce rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangijin mu ka gafarta mana zunuban mu wa israfana fi amrina da ƙetare iyakar da muka yi cikin lamuran mu manzon Allah ya ce ku tsaya anan suka tsayawa anan ko to wa israfana fi amrina da wannan ƙetare iyakar da muka yi a cikin lamuranmu wa tabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadigan mu a cikin wannan addini wansurna 'alal qaumil kafirin kuma Allah ka ba mu nasara akan mutanen su kafirai suna faɗin haka Allah ya amsa musu Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah nan take sai Allah ya ba su ladan duniya da kyakkyawan lada na lahira wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to kai ma idan kai laifin nan wanda ya zama ya shafi rayuwarka ko ya taɓa imaninka ko wani abu sai kai wannan addu'a ka ce rabbana ufir lana ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أبنجي مو كغافر تامنا ذنوبمو da kuma ƙetare iyaka da muka yi a cikin lamuranmu ka tabbatar da jigajiganmu sannan ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafire al-ashrun addu'a ta 20 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا wannan addu'ar su wane ne ashabul kahfi waɗannan samari da suka tashi suka ce ba za su bauta wa kowa ba sai Allah lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan shaqaqa Allah ta'ala ya bada labarin su to id qamu yayin da suka miƙe fa qalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardh لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا to da suka tashi suka fita za su kama hanya zuwa wannan wurin da suke neman tsira Allah ya tsayar da su daga wannan mugun sarki sai suka yi wannan addu'a ce rabbana atina min ladunka rahma ya Allah ka ba mu rahma daga gare ka wa hayyi lana min amrina rashada Allah ka kimsa mana ka sauƙaƙe mana samun shiriya a cikin al'amarinmu. Kaji, wa hayyi lana min amrina rashid Allah kai mana kimtsi, ka shiryar da mu, ka sauƙaƙe mana hanyar bin shiryarka a wannan tafiyar tamu. To wannan addu'a ce mai muhimmanci ƙwarai da gaske. Sannan a duk lokacin da ka shiga cikin wani abu na tsanani, ka rasa mafita malam. Ka yawaita wannan addu'ar Allah zai baka mafita insha Allah. Me yasa saboda Allah ya ba mu labari Allah ta'ala ya fiyatar da su ko mutanen ashabul kahf ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا don haka jama'a wannan yana da muhimmanci sannan duk lokacin da ka tashi zaka yi wani abu jama'a kada ka ji tsoro kada ka zanto mai yawan karaya ka sani ubangijinka yana tare da kai lokacin da aka ce Allah na tare da kai dan wani ya kishince ka waye shi kuma sai ne babu komai idza kana Allah ma'aka faman takhaf takhaf man ba wanda zaka ji tsoro amma wa idza kana Allah biddak idan zai ma Allah yana kishiyantar ka kai kayi nan al'amarinsa kuma yayi nan na Allah faman tarju waye kake fatan ya tsaya maka babu kowa shi yasa malamai ke cewa من خاف الله خافه كل شيء من خاف ريكه wannan kaida man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ke tsoron Allah sai komai ya ji tsoron sa wa man lam yakhaf Allah wanda ko bai tsoron Allah akhafahu kullu shay sai komai ya dinga bashi tsoro tanke so ne in yi wani motsin karfi a dakin ka suka ji kara zana saboda me akwai karancin tsoron Allah ne amma in kana jin tsoron Allah malam zaka zo ka wuce mutumin da ke zagin ka yake cin mutuncin ka yake ganin baka da wani abin nan yana wani ma zai dauka an ka zo wucewa daukan gora zai bi ka da shi sai ka zo shi kuma sai ya gaishe ka sanu Allah lafiya kala yau sanu Allah a wuce ai sauka lafiya sauka lafiya sai wani ke imamaki ba kai ne da zan gama zagin shi wuce to ya za a yi lokacin da ya tinkaro kuma gabanka ya faɗi man khafa Allah khafahu kullu shay wa man lam yakhaf Allah akhafahu kullu shay shi yasa malamai ke cewa in dai kana son confidence kana son idan ka tashi yin abu Allah ya yi maka bugu daya kuma ya tseratar da kai ya baka tamcini a bayan ƙasa to ka ji tsoron Allah kawai ka tsare dokokinsa kar ka yadda ka keta alfarman Allah Allah zai baka mamaki abin da sahabban manzon Allah suka tsira da shi kenan ba a taɓa yin yaƙi tsakanin musulmi da kafirai a wancan lokacin aka ce musulmai sun fi kafirai yawa ba saboda yawan makamansu saboda yawan al'ummarsu su suka rinjayi a'a saboda me ƙarfin imani ta ƙawa in tasbiru wa tattaqu haka Allah ya ce in kuka yi haƙuri kuka tsare dokokin Allah wa ya'tukum min fawrihim hadha suka zo muku da wannan gaggawan nasu suna so su haɗiɗiye ku su gama da ku yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaika Allah zai turo muku mala'iku guda dubu biyar su taimaka muku akan wannan yakin musawwibina su zo kuma da alamomi na cewa su mala'iku ne kuma sahabban manzon Allah sun ga waɗannan mala'ikun a wajen yaki wani sahabi ke cewa na kama hanya na tinkaro wani kafiri zan je in sara wuyansa kawai sai na ji ana cewa yi sauri kai doki na yi sauri kafin ya karasa mala'ika ya cire kan kafirin wani sahabi ke cewa mun je yakin da ni na ga mala'ika akan doki tabbas wannan ba daga cikin mu yake ba sahabban manzon Allah ɗaiɗai wasu dinga da mala'iku a wurin yaki don haka in kai haƙuri ka tsare dokokin Allah ka bi Allah wallahi ba wanda ya da tsara kanka amma kai daga ji an ce ka yi haƙuri ai ka san zaka samu wani abu na me cutarwa wani abu na kyara wani abu na shan wahala wajen gudanar da al'amarin mutane amma wallahi kamar da Allah ya ce manzon Allah fasbir innal aqibata lil muttaqin kai haƙuri lallai ƙarshen sakamako mai kyau yana ga mai tsoron Allah wal aqibatu lit taqwa ƙarshen al'amari mai kyau yana ga mai tsoron Allah. Kai dai tsar dokokin Allah, kaka ci mutuncin kowa, kada ka zagi kowa, kada ka yi wa kowa alfahari a gawa, kai dai ka bi Allah, Allah zai baka mamaki. Allah ta'ala shi yadda mu. Kun ga ashe cikin ayoyin Qur'ani ga addu'o'i malam da muna ta samun fa'idoji ko masu yawa. A yi haƙuri ina yau ta surutu ko? Eh. الثانية والحادية والعشرون رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما kai Allah kenan me abin ban mamaki ga bayinsa kun san ni duk cikin alqur'ani babu abin da Allah ya umarci manzon Allah da ya nemi Allah ya masa ƙari sai ne sai ilimi kun ga anan ba ce rabbi zidni malan ba a rabbi zidni ilman Allah ka kare ni da ilimi Allah ka kare ni da sani wanda ke nuna maka irin mutuncin da ilimi yake da shi malam shi yasa ya tabbata hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah mene ilimi Allah ya ce ya kai annabi Muhammad ka ce ubangiji ka kare ni da ilimi akan ilimin da kai min kenan ka bani kai min ƙari Allah ya ce manzon Allah wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya linafsinahum fihi ki kada ka mai kada ka mika idanunka zuwa ga abubuwan da muka ba su na jin daɗin rayuwar duniya na fantamawa da jin daɗi Allah sai ce dan mu jarabce su a cikin abin da muka ba su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alheri shine mafi wanzuwa shine dai wannan alqur'ani da Allah bai wa annabi Muhammad na wahayi wa rizqu rabbika khairun wa abqa ashe shi ma wannan alqur'ani menene arziki ne wanda Allah ya bashi qur'ani ya bashi arziki malam ke sa magabata na cewa haramun ne ga wanda Allah ya bashi alqur'ani ya haddace alqur'ani ya san ma'anonin alqur'ani ya kalli wani mutumin da Allah ya bashi wani abu na daudar rayuwar duniya ya ga cewa wai wani ya fi shi wani abu da ce to wanda ya wannan bai gode wa Allah ba domin a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya umarce shi da cewa ya nemi karin ne ilimi amma dukiya a'a ke sa mu Allah yake cewa nahnu narzuquka mu ne masu azurta ka amma ka nemi karin Allah ya kare ka mene ilimi Daka jama'a mu nemi Allah ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma fa'ani bima 'allamtani kun ji Allahumma anfa'ani bima 'allamtani Allah ka amfanar da ni abin da ka sanashe ni wa 'allimni ma yanfa'uni ya Allah ka sanashe ni kuma ilimin da shi ne zai amfanar da ni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi ka azurta ni da ilimin da zaka amfanar da ni shi wani mutum ku duba duk addu'an ta kare akan mene akan ilimi an gane wannan ko addu'a ce ingantacciya wacce imamu tirmidhi ya fitar da ita a cikin sunan ɗinsa da imamu baihaqi a cikin shu'abul iman da musannaf na ibnu abi shayba sannan a wata addu'ar manzo Allah yake cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi wata wata riwayar Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman za mu zo a cikin addu'o'i insha Allah ta'ala don haka ka nemi Allah ya ƙara maka ilimi jama'a ilimi garkuwa ne ilimi ƙarfi ne ilimi haske ne ilimi alkhairi ne ilimi tsira ne eh tahi الثانية والعشرون ناشر النبي رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون wannan addu'a tana wata sura suratul mu'minun ko aya ta 97 Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma ka ce wa qul kuma ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ubangiji na ina neman tsarinka daga me min hamazati shayatin daga dukkanin abin da yake waswasin shaitan ka san idan waswasin shaitan ya aure ka malam ka gama yawo wallahi malam mutum sai ya alula sau goma ya alula in ya zo ya kabar sallah Allah sai ka kila ba ku fitsari an taɓa wando na sai ya ƙara ɗaukan buta sai ya koma bayi kaga an koma daga ina sai ce to ai kila ma da fitsarin ma bai gama fita ba sai ya ƙara yin tsarki sai ya ƙara yin alula zai shi kuma sallah sai ya ce a'a wuri kaza bai dan samu ruwa ba sai kar kuma yayyafa haka zaka dinga waswasi ciwo ne malam to maganin ciwon waswasin da ke yawan damun ka arai shine wannan Allah ya ba annabi Muhammad wa qul kuma ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ya ubangiji ina neman tsarin ka daga waswasin shaydanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji na kar su zo min kada ma shaidani su zo gare ka a su sai can da su gada ko wai zo ma ya dan farauta yace can da su gada saboda haka ka roki Allah ya nesanta ka daga sharrin shaidanu daga waswasin shaidanu kuma ka nemi tsarin Allah kar su halarto inda kake mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan addu'a jama'a tana da ƙarfi da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai cewa a ka dinga cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruni kaga wannan addu'ar wallahi karfin ta ya wuce duk inda kake tsammani ba yadda za a yi ka nemi tsarin Allah da wannan Allah ya bar wani shaidanin aljani ya zo kusa da kai ba zai taɓa iya zuwa ya cutar da kai ba ba zai iya halarto inda kake ba saboda ka nemi tsarin Allah da kalmomin su cikakku amma fa imani na aiki anan in ka ce to bar mu gwada to shi Allah ba a gwada shi cikakken imani da yaƙini ake samu a rai a yi kai tsaye kawai shi Allah ya abin da aka nema jama'a mun fahimta Allah ka datar da mu to jama'a kun ji sai addu'a da zamu tsaya kan ta insha Allah ta'ala ko lokacin mu ya kure rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين كان شوى رب اغفر يا أبيدي فغافرت له وارحم ألا كيم الرحمة وأنت خير الراحمين ألا كيني مفي الهير وندك ينجنك كان ما كان توفي لمن rahamar Allah shi yasa malam in kana karanta littafin tauhidi da addu'o'in annabawa da manzanni zaka tadda abinda malaman nan suka faɗa da shi ne ila yau duk addu'o'in da ke cikin Qur'ani kun taɓa ji an ce a nemi darajar wani a biya wata bukata kun ji ko so daya sai dai kaji an kira sunan Allah ko an yi tawassuli da sunan Allah ta sunan Allah kyawa ko an yi tawassuli da mene da imani kamar yadda ya tabbata a cikin waɗannan ayoyi na alƙur'ani da girma rabbi rabbi ya ubangiji ka zafarta warham Allah kai jin kai wa anta khairur rahimina Allah kai ne mafificin masu jin kai wannan ita ce aya ta ƙarshe ta suratu al-mu'minun ko mu ma kaje za mu tsaya a yau insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci Allah ta'ala ya bayar rahma idan ta dinga akhirin duniya da lahira ya kuma sanya aljanna da rutuba kuma a gare mu baki daya Allah muna roƙonka wannan karatu da muke ka san mana domin neman yardan ka ne kadai ba dan neman yardan wani ka ba ya Allah muna roƙonka ka yaye mana fitintunu da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu ya rabbal alamin ya Allah waɗanda ke kunna mana wutan fitina Allah ka kona su da wutan fitinar su ya Allah duk wanda ke son ya raba mana kan wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka raba shi da arzikin su da rayuwarsa da ikonsa ya Allah muna roƙonka duk wanda yake nufin al'ummar mu da sharri da makirci Allah ka maida makircin sa kansa ya Allah muna roƙonka ka tsare addininka ka tsare sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallama ka kuma baiwa sunnar annabinka rinjaye a ko'ina Allah muna roƙonka kai ƙarin tsira da aminci da yarda ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da mabiya wanda suka biyo masa yake cewa har zuwa ran sakamako ya Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة نعوذ بوجهك من الرياء والسمعة اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإيمان وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته